halittar Allah kullu mauludin yuladu alal fitra kada dukkan mutumin da aka haifa za a kawo shi duniya ne yana cikin addini to idan ya sauka cikin iyayensa in da shi ɗan ya bar ya bar da iyayen ya mai da su yahudawa ne shi ma sai ya mai da shi ba yahudi in nasarawa ne ya mai da shi ba nasare in majusawa ne ya mai da shi ba majuse an canja halittar Allah ke fitratan la ilaha fa qadara nas alaiha la tabdila khalqillah to kuma har yanzu zan umurce su wadansu maza Allah ya yi su sai su canja muryar su su karya ta su ta karairaya wai su mata ne su dan daudu duk waɗannan dai canja halittar Allah ne a aske gemu ma suna suna kirga shi daga cikin a canja halittar Allah duk mata Allah ya yi su ba su da gemu maza kuma Allah ya yi su da gemu wala yughayyiruna khalqa Allah wa yattakhidhu shaytana waliyyan min dunillah duk dai wanda ya ga hanyar Allah ga ta nan Allah shine mahalicci shine mai komai shine mai kowa shine mai bada komai shine mai bada kowa kana gani ya kafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jagoran mutanen da suke shiryayyu bayin Allah kana gani amma duk kabar Allah kabar annabi kada ku shi dan kace shine jagoranka duk wanda ya ga ومن يتبع الشيطان وليا من دون الله duk dai wanda ya zaɓi shaɗan ya bari shine majibincin lamarinsa ya bar Allah wanda mutum faƙar khasira hakika ya yi asara usranin wata irin asara mubina bayyanan nan asara duk wanda ya ɗauki shaɗan ya bari shi jagorarsa to shi kenan shi kan ya yi asara babbar asara ga ubangiji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk kabar Allah kabar annabi sai ka koma wajen shaɗan wanda ya haka ya yi asara يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم شيطان yana musu alkawari cewa za ka yi tsawon fara kuma za a yi maka gafara in kai mutum ai mutum duk abin da yayi ya tuba Allah zai masa gafara sai ya sa masa wannan abincin sa kuma ya dubu shaytan illa gurura duk abin da shaytan yake ga masa din nan gururan yaudara ne za a ga mutane wanda suka bi shaytan kana ganin abubuwan su abubuwan mamaki shi shaidan shi ne wanda ba da komai ba iya yin komai idan mutum ya bar Allah ya bi shaidan hakika an masa babban ya yi babban asara ya sai da kayansa ko wanda ba da abin biya ya ɗan kenan amma ya zuwa shaitan illa wura duk alƙawuran da shaidan yake musu na banza ne na rudi ne ba mai tabbata ba ne ya ce ba hisabi ba hukuma ya yaudari mutum idan ya ce kai tarye aiki ku na ba yanzu ne za ka mutu ba ya yaudari mutum ya ce kai dan abin ka ba a shuba ne nan ma ya yaudari mutum duk abin da ke ɗauke mutane yaudara ne. wala yajiduna anha mahisa duk wanda ya bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi ya rabu da aikin annabi ya dauki hanyar sheda ya aikin sheda ya yi shawarar sheda ko irin waɗannan mutane ma wai ku jahannamu makomar su jahannama ne wala yajiduna anha mahisa ba za su samu makawa ta inda za su kauce wannan jahannama ba ba za su samu wurin kaucewa jahannaman nan ba والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ubangiji abin da yasa nace duk wanda ya mishi rai yayi asara ya bi makaryaci mai yaudara ga wanda ya babbar rawa wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah sun yarda da duk annabin Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam na farilla da sunnoni wayannan mutane da nushirum jannatin tajri min tahtiha al lokacin da wadancan mawihum jahannama ko wasu jahannama to wanda suka bi suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi duk abin da annabi ya zo da shi suka aikata kyawawan ayyuka farne da nafili wa والذين آمنوا بالصالحات سوكم سنسلهم جنات da sannan za mu shigar da su aljanna wanda al'anhar ƙorami guda hudu da jini take gudana min tatiha khalidina fiha abadan to in sun shiga aljanna za su dawo ne har abada wa'dan lahi haqqan to shi alƙawarin Allah gaskiya ne ba irin na shedan ya umai don shedan illa bururan alƙawarin da shedan yake mutane yaudara ne alƙawarin Allah shine gaskiya yana ba da labari zamanin da ake mulkin soja a nan najeriya gwamnati tana lagos waɗansu mutane suka shirya suka je ingila suka samu wani bature mai kamfanin masu kamfanin makamai suka haɗa komai da komai cinikin makamai da bature sai suka ce masa amma ka san mutu ka nafa har yanzu dole sai yi ba da bayan sai ya yanka suka yanka masa kuɗin da zai bayar ga na wani ga na wani ga na wani ga na wani aka gama komai da komai sai zai zo ne kawai a hada su da wanda shugabannin gwamnati sai aka zo lagos da aka zo lagos sai suka kai shi ofis na wanda abin ya yi shafa da ya shiga sai waɗancan mutane suka tafi abu suka shiga gari suka je suka rufe ofis ɗin da suke magana da shi yanzu suka tura wa ɗan mutumin takardu sai ce ni ban san magana ba ban san yadda aka so magana ba har ta iso na ni ban san magana ban sani ba tashi ka tafi shi ga da ya tashi ya tafi an karɓe masa miliyoyi ya rasa yadda zai yi da haka shaidan yake wa mutane sai kun yi ciniki ya yi cinikin banza a biya ka da ƙarya shi shaidan alƙawarinsa alƙawarin ƙarya ne a bi Allah a samu alƙawari na gaskiya ko adallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne umar da gudun layi kila a cikin dukkan masu yin magana ta zama gaskiya akwai wanda ya kai kaman Allah babu kaman Allah in Allah ya faɗi gaskiya gaskiya ta tabbata to yanzu mun da mun sai haka da hannunka yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da gaba dace wannan larabci kace ka yarda Allah shi kadai ne shine ubangiji sama da ƙasa shi yayi komai shi yayi kowa shine ubangiji mu da muke bauta masa kuma kace ka yarda annabi Muhammadu bawan sa ne manzon sa ne shine yayi koyi da wannan addinin Islam kuma kace ka yarda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne kalima ne wanda Allah ya turo shi yayi koshi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uwa kamar yadda ya yi annabi adam ba uwar ba uba ka yi da abin da ka faɗa? ce alhamdulillah wanda me sunan ka da? a can da ne eh? tolu tolu to yanzu kana son umar ka ce ko? to ma da kawai wani maka murna ta kan yanzu za ka wanka in kai wanka akwai abokai da za ka yi arara yadda za ka yi sallah wannan wanka in ka yi shi duk lokacin da kai aure kwanta da matarka sai ka yi wannan wanka sannan ka yi sallah kuma akwai sallah din nan sau biyar kullum wannan wanda da muke sauraro in ya zo za mu azumi tare da kai Allah ba ka kuɗi ta fudda zakka Allah ba ka dama ka je haji kuma ba a cin naman a rage cikin musulunci muna maka wannan wanda ba ليس بأمانيكم ولا أماني آل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا da yake idu wai mannihim an kawo sunan guri a cikin maganar shaidan zai sa mutane guri to wasu abubuwa sun faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul kitab suna magana sai yahudu da za suka ce ai me za ku faɗa mana in annabin naku ya zama gaskiya ma littafin ku ya zama gaskiya ai annabawan mu su riga annabawan ku littafin mu ya riga littafin ku me za ku gaya mana musulmi kuma sai suka ce eh ko haka din ne ai annabi mu shine cikamakin annabawa shine shugaban annabawa littafin mu ko shine cikamakin littafi kuma ko waɗanne suka waɗi abubuwan da suke alfahari da shi sai Allah ce to abun ba anan yake ba laysa bi kun wala amani ahli kitab wato abun na abun ba wai yadda kuke guri ko yadda su alif da su ruri bane a abun ba da faɗi bane ba da kirari bane a da aiki ne da imani ake bin juna inna akramakum inda la atqakum mafi tsoron Allah shine wani abu ba wanda annabin zai riga annabin wani ba ba wanda littafin zai riga littafin wani ba ba wanda annabin zai yake ya shugaban annaba ba a kai imani kai kyakkyawan aiki shine wani abu larabawa suna cewa arba'atun mulikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wa jaddi wato abubuwa guda hudu idan mutum ya dogara da su su zai hallaka ana ce bi din nan ni ni kai wa ne ne ga kaji a cikin ga gafi tsari kai wa farkon ka mani karshen ka gawa mai wari ta ni din nan ni ni kai wa ana kenan wannan mu mu za a yi mana haka mu mu din ku zuwa ne ne ko masu ɗauke da kayan tsari da kayan kashi ko ruwan wani ne ko za ku zama gawa wa abi ba ka san ni wa ɗan wane ne ba ni ɗan wane ne ba ni ɗan wane abi wajardi ni jikan wane ba ni jikan wane tun dai wannan ba abin gori wani a wanda ya aikata aiki mai kyau ya imani mai kyau ya aikata aiki mai kyau ji tsoron Allah shine wani aborin Allah ba wanda ya kira ni ne wani ni ne ɗan wani ni ne jikan wani mu ne kaza ba duk wannan ba zai kai mutum ba imani mai kyau da aiki mai kyau shi ne ke kaiwa mutum abin kuke su laysa bi amin wala amali al kitab man ya'mal su'an yuzli duk wanda ya aikata mummunan aiki kowa yayi shi za a saka masa da mummunan aikinsa in ya istighfari ya tuba da an aje ka'ida wa man ya'mal su'an yuzlim nafsuhu thumma yastaghfir la ilaha illa ghafurur rahim ayoyin da karanta da farko sun ce duk wanda ya aikata mummunan aiki komi zunubinsa in ya ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya ce ya tuba Allah ya masa gafara komi yawan zunubin Allah ya masa gafara kowa ya aikata aiki mai muni an ajiye masa sakamako hizabi wala yajidu min dunillahi waliyyan wala nasira in dai ba ya tuba ba ya rabu da mummuna aikin to ya je lahira ba zai samu wani majibincin al'amari wanda zai raba shi da azaba ba ko wani mataimaki wanda zai taimake shi ya hana shan azaba ba aikata aiki mai kyau ai imani mai kyau a fuskanci Allah shine wani abu kuma in laifi ya faru da yake mu ba annaba bane ga istighfari na mu ta tuba mu ta tuba wa Allah wala yuzlamuna naqira amma duk wanda ya aikata wani abu na ayyukan alheri bayan imani yana da imani ya aikata ayyukan alheri to waɗannan min zakai na wusa mutum ko namiji ne ko mace ce suka aikata aikin alheri bayan suna da imani to komi dangantan aikin alherin za su gan shi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu fa ulaika yarkuluna jannata su kan waɗannan wanda suka yi imani suka aikata wani abu na aiki mai kyau waɗanda ya rukununa aljanna za su ga aljanna wala yuzlamuna ba za a zalunce su na kiran komai kankantar abu ko da ɗan digon nan na bayan na bayan ƙwayar dalilu ba za a zalunce su zama za su ga aljanna محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن نسر وجهه لله wane ne ya fi kyakkyawan addini addini mai kyau kamar wanda ya miƙa dukkan zatinsa wa Allah wa manazar dina min manasala wajen wurin layi wane ne yake da addini mai kyau kamar wanda ya fuskantar da dukkan zatinsa ga Allah wattaba millata ibrahim hanifan ya bi hanyar annabi ibrahim wanda ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wattakhadha allah ibrahim khalila shi annabi ibrahim allah ya zabe shi ya mai da shi badadin sa shi annabi ibrahim shine wanda yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen bin hanyar annabi ibrahim din kenan ka ce ka fuskantar da zatinka gaba ɗaya wa Allah ka zubar da komai ka koma ga Allah ba ruwanka da shirku wannan shine hanyar annabi Ibrahim shehu mu shehu Ibrahim Kaula yana ce da mu musulmi mun bi umarnin Allah wanda yake mana mun yi halin musulunci da dukkan mu ma musulmi mun zama waliyan Allah aka ce masa yaya abin yake yace abin yana farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah bawan Allah zai zo ne ya tsaya gaban Allah ya daga hannayensa guda biyu ce Allah gari na zo ni bawan kare ban da kowa sai kai ba ni da ubangiji sai kai ba ni da mota sai kai ba ni da komi ba ni da kowa sai kai komi da komi ma na zubar da shi na manta da shi na koma gare ka Allahu akbar ka koma ga Allah kenan ka zubar da komi ka koma ga Allah to in kai sallan ka gama ko biyun ce kamar asubahi da juma ko ukun ce kamar magariba ko hudun ce kamar azhar da lasar da isha'i kamun ka gama sai ai kamar an tambaye ka tsakaninka da Allah da ya yi kyau ba abin da Allah yake so illa zubar da komai ya koma gare shi wazkurin marabbika wa tabbatal ilaihi tabtila ka am kai ta ambaton Allah ka sallami komai ka koma gare shi komawa abinda Allah yake so kenan to yanzu ka yi abinda Allah yake so ka koma gare shi ka zubar da komai ka ce baka da kowa sai shi ya aje maka aljanna ya aje maka duk abin alheri amma ya za ka yi da bayinsa domin kada ku shirya da shi ya aje maka aljanna ka je ka cuci bayinsa ka bugi wannan ka zalunci wannan ka yi ƙarya wannan kai kazafi wannan kai kaza kai kaza dukkan su ce Allah ya isa Allah ya isa su yi karanka wajen Allah Allah ya hukunci ya kwashi dukkan ladan ka ya biya maka bashi da ladan waɗansu in sun zo sun ce mu ai ba biya mu ba Allah ce ai ladansa ya kare ji da a rage mana alhakin mu mana sai ja kwaso alhakin mutane ana karawa akan alhakin ka a jefa ka a jahannama wannan shine mufallas kenan sai mutum ya amsa da ainihi na san yadda zai yi yadda na zauna da Allah lafiya na ba shi haƙƙinsa cewa ba ni da abin bautawa ce sai shi ba ni da madogara ce sai shi ba ni da kowa ba da kowa sai shi Allah na zubar da komai na koma gare shi ai na san yadda zan zauna lafiya kuma da bayinsa bayinsa iri biyu ne akwai masu karɓar takardarsu ta hannun dama akwai masu karɓar takardarsu ta hanyar ta hannun hagu duk zan zana da lafiya ga yadda zan yi ma assalamu alaikum assalamu alaikum da shi kenan ka zauna lafiya kenan tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayan Allah assalamu alaikum farkon sallah da ƙarshen sallah shine halin musulunci shine halin musulmin kirki tsakaninsa da Allah bai da kowa sai Allah Allah ne abu bautawa sa shine madogararsa shine komai nasa tsakaninsa da bayan Allah kuma zai kokari ya taimake su in bai samu dama ba tsakaninsa da su assalamu alaikum assalamu alaikum da kowa da kowa don Allah yana cewa qulu lin nasi husnan kowa ma ya masa magana mai kyau ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا saboda haka dai idan mutum ya wannan irin hali sai Allah ya zaɓe shi ya mai da shi cikin kyawawan bayansa domin ya zo mai imani mai kyakkyawan aiki Allah ya yi alkawari masu imani masu kyawawan ayyuka zai sa su a cikin sahun gaba cikin bayinsa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati wanda suka yi imani cikin ɗan adam su aikata kyawawan ayyuka wannan su ne zaɓaɓɓuwa cikin bayina in ka yi haka ka shiga cikin su kenan Allah ya saba. Suna ina shigo mana. suna ina ne to ina ne za ku za ku za ku shiga musulunci ko za ku za ku zama musulmi ko to ku yi haka da hannun la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda muka faɗa da cikin wannan larabci kun ce kun yarda Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ke babu ruwa shi ke mana kowa shi ne ubangijinmu da muke bautawa da babu da wani ubangiji shi kadai kun ce kun yarda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini ko kun ce kun yarda annabi Isa wato Yesu da ake cewa ba dan Allah bane bawan Allah ne kalima ne daga Allah wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad kun yarda da abin da kuka faɗa kun yarda kun yarda ko to na yi muku murna kun zama musulmi tun daga yau eh me sunan ki na da sunan ki na da ha fiyim to yanzu wani sunan ki yanzu aka miki na musulmi ha fatima ko eh me sunan ki na da ha labi labi blessing blessing to me wani sunan ki yanzu aka miki na musulunci aisha wannan da ke gawanku za ku je ku yi wanka za ku soma sallah ko ya muka da ake sallah kuma kullum akwai sallah biyar kuma in kun yi aure kun kwanta da mijinku dole sai an yi wannan irin wanka kamun a yi sallah muna muku murna sun zama musulmi ku je ku rika koyon musulunci wajen yan uwan musulmi mata assalamu alaikum ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسعنا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء مهيلا وأن أبوه دوك إن أنفدا أن جاءوا هم mutane cewa su bi Allah su rabu da komi su bauta wa Allah shi kadai sai su yi ta tunani shin yanzu idan muka koma addinin musulmi ya za mu yi da suwa ne suwa ne suwa ne su ne gatanmu su ne manyanmu in sun ji ma mun bar musulunci mun shiga musulunci mai yiwuwa ce za su kashe mu mun tabbata ga ba za su taimake mu da komai ba za su kwace kuɗin da suke hannunmu za su hana mana kaza kaza kaza kaza mun rabu da su mun halaka Allah ce karka damu ko karki damu walillahi ma fis samawati ma fil ard sama da ƙasa na Allah ne wanda ya kowa wajen Allah nan mai sama da ƙasa mai komi mai kowa don ya rabu da wani mai zai dame shi to saboda haka ne Allah ke maimaita irin waɗannan idan mutum ya musulunta in na musulunta na rabu da dangi na na rabu da yan siyasa na na rabu da jari na zan samu zaman lafiya ba za su ɓaci gidana sai ta maka karka damu ka koma wajen walillahi ma fi samawati ma fi ardi ka koma wajen Allah mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa mai karasa don karasa waɗansu mutane ko ba wanda yake da ikon kashe ka sai Allah ne ya aiko a kashe ka saboda haka in ka koma ga Allah ai ka huta da wannan irin damuwa duka sallama wa Allah kawai walillahi ma fi samawati ma fi ardi abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa duk na Allah ne in ka rabu da komi ka koma ga Allah babu abun da ka rasa من وجد الله fakar wajen kulle shi kuma fakar Allah ma wajen shi duk wanda ya samu Allah ai ya samu komai ba abin da ya rafa wama wanda ya rasa Allah duk abin da ya samu ba abin da ya samu abin banza ne ya samu wa kana haka Allah yake muhilan ya kewaye da kulli shay'in komai da komai komai nasa ne ba abin da yake fita cikin hannunsa wa yastaftunaka المستضعفين من البلدان والمستضعفين من البلدان وأن تكون هي
وما يتلى عليهم
يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ya rasu da ba ina neman fata a wurinka na sha'anin mata wurin lauyukikun fihin ka ce musu Allah zai kawo hukunce-hukunce wanda za a gaya muku bayani yadda ake zama da mata ga ayoyi nan na saukar a cikin surar bakara wani rijala ne na daraja na saukar a cikin wannan sura wa ashiruhun na bil ma'ruf gashi dai na gaya muku yadda ake zama da marayu mata tun na gaya muku a cikin wannan littafi da da Allah ya ce ya yi nasu tagu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله ليس تساءلون من الرحمن ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تبصروا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء المثنى والثلاث والرباع دون na gaya muku cikin wannan sura ai na gaya muku a lokacin nan idan mazaje sun rasu sun bar ƴaƴa marayu to akan rarraba su ne masu riko su rike su su riƙe marayu idan yarinya mareniya tana da kyau tana da dukiya to wanda aka ba shi riƙonta ɗin nan in ta balaga sai ya ce ina so zai aura idan kuma tana da muri tana da dukiya sai ya rasa yadda zai yi shi baya so ya aure ta saboda murinta shi ko baya so ya bai wani saboda dukiyarta za ta fita hannunsa ta kuma hannun wani shine Allah yake ce musu to ku yi adalci idan kana son ta ka aure ta ka yi mata sadaki yadda ake wa sadakin wata wadda ba tana hannunka ba kuma ka yi mata kyakkyawar riƙo a shirgun da bil ma'ruf in kuma tana da munin ba ka zo ka aure ta ka yadda wani ya aure ta ya dauke ta ya dauki dukiyar ta duk ya kula tare da su ku yi adalci wa ku yi ku kirkita bi ya ta man nisa illati la tuduna hunna ku tuwar wa targhabuna an tanki hunna kuna kin ku aure saboda munin su wa وترغبون أن تنجحون والمستضعفين من الولدان kuma na gaya muku yadda za ku zauna da yara masu rauni duk na gaya muku cikin wannan wannan cikin wannan sura wabtalu ya tami hatta idza balagu nikaha fa ina nasudun rushdan fadu ilayhim amwalahum wa la taqulu israfan wa bidaran yakuru man kana ghaniyan falyastafi man kana faqiran falyakul ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhadu alayhim wa kafa billahi wa duk na gaya muku cikin wannan sura yadda za ku zauna da marayu rauna na mazaje da dukiyoyinsu yadda za ku zauna da marayu mata da dukiyoyinsu duk na gaya muku a cikin wannan والمستضعفين من وان تقوموا لليتامى بالقسط sannan marayu kuma ku musu adalci ku musu adalci kamar yadda za ka ladabtar da ɗanka haka za ka ladabtar da marayanka amma wala ta kudu an wara ku ila walikum inna kana huban kabira kar ka sa dukiyarsa a cikin dukiyarka kana canjawa kana canjawa har wani lokaci dukiyar ta su lalace ka mai da ita cikin dukiyarka kar ka yi haka don na faɗa muku wa ta kuma ne da bil qisim amma ta qalu min khairin duk abin da ku aikata wa marayun nan na alheri fa inna Allah kana bihi alima Allah yana sai da abin da ku aikata musu ku kula da su kula da dukiyoyinsu da suka balaga suka isa aure sai ka kira jama'a ka ce gawa ne wanda aka bani amanarsa da dukiyarsa lokacin da aka bani amanatar dukiyarsa shekarunsa kaza ne yaro ne gashi Allah ya kawo yanzu ya isa shi ma mai zai zo mai gidan kansa zan masa aure ko ko nayi masa aure ku zo ku yi shaida zan mayar masa dukiyarsa lokacin na karɓi dukiyar shekara ta kaza shanun guda kaza ne sun aihu wasu sun mutu yanzu ya sun zo guda kaza raƙuman guda kaza ne sun aihu wasu sun mutu mun sai da waɗansu mun biya masa bukata ya sauran kaza ne kuɗin da kaza ne yanzu sun zama kaza ga shaidu ku tabbata na bashi na mayar masa dukiyarsa yau ya zo shi mai gidan kansa kamar kowa wa ta kulle ta bi amma ta qalu min khairin fa inna allaha kana bi duk abin da ka aikata na alheri Allah yana sane da shi saboda haka Allah yana kallon mu yana kallon zuciyar mu yana kallon abin da muke aikatawa wajibin mu ne mu aikata alheri mu kulla alheri خافت من بالها نشوزا لو أرادا فراجناها عليهما أن يبتالها بينما صلحا والصلح خير وأهديت الأنفس الشر وإن توزنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إذا كما aka samu mace da mijinta suna zaune lafiya to ana nan ana zaune lafiya sai ya hango kamar mijin ya gaji da ita hankalinsa ya koma ƙinta ya za su yi wa in imra'atun khafat min baliha nusuzan aw iradan can baya an ba mu hukunci idan mata ce take yi masa gagara tana kinsa a gado to yana da dama ya mata wa'azi ya mata wa'azi in wa'azin ya gagara to ya kaurace mata ya rike kin kwana akan gadonta ya rike kwana a ƙasa har abin ya dame ta ko ya juya mata baya in duk wannan abu bai amfani ba ya mata duka ba dukan ji yadda ciwo ba yadda ba da ciwo ba to idan abin ya gagara a nemo dangin da danginsa su taru su yi shawara su ga mene ya kamata a yi masa fada a yi mata fada in abin ya gagara to sai su raba aura to yanzu ba matacce mai laifi ba yanzu mijin ne ya yi laifi shi ko miji ba a masa ladabi yadda ake wa matar wancan ita kuma ya za ta yi ta gane lallai yanzu kan baya farka ya za a yi fala bin ali man yasalaha bainahuma sulha ba laifi su zauna su bagantu su yi sulhu da junansu mai gida na ga dai ka canja mini hali shin kana so ka sake ni ne tun wani abu da yake damun ka game da ni ka faɗa mini ka faɗa mini mu daddare ni zan iya barin ma wani haƙƙi na saboda mu zauna ni na so ka rufa mun asiri mu zauna lafiya ne da kai in kwana ne na yadda na yafe a cikin kowane mako biyu ka kwana mini sau daya ko kuma kowane wata ka kwana mini sau daya na yadda ka rika kwana wajen sauran matanka wanda naga hankalinka ya koma wajen su to in an yi wannan an yadda an yarjejeniya ta yafe hakkinta babu laifi sai ya kwana mata a cikin kowane mako biyu sau daya ko kowane mako sau daya ko kowane wata sau ɗaya sauran kwanaki mai ta yi wajen sauran matansa ba za a ce a ya zalunce ta ba a da yarjejeniya aka yi ita ta fi son haka ɗin da rubin asiri akan ashe yanzu ta rabu da shi ba ta san inda za ta koma ba shi ne yake cewa wai nimratun kafar min baliya ni tuza idan mace ta ji tsoron mijin da ya juya mata baya a miƙa koko ya kawar mata da kai gaba ɗaya fala jina alai ma in salaha bainahuma bidan ba laifi su zauna su daddare su kyakkyawan sulhu kowa ya faɗi nasa a daddare a samu zaman rufin asiri wasu khairu wato maimakon a yi faɗa a rabu ita wata san mijin da za ta aura ba inda za ta koma ba shi bai san wanda zai samu ba su yi sulhu su daidaita shi ya fi ijalla wa uhu da lamfusu shu ko da yake rayuka kowace rai ba ta son ta sallama haƙƙinta sai a dole ba ta son ta rabu da ta sai a dore wa udin dan gushu wa in tuzinu wa tattabu amma in kuka kyauta kuka ji tsoron Allah fa inna Allah sani Allah kana ma ta wannan kabira yana sai da abin da kuke aikatawa a kyauta a sulhu a zauna lafiya za ki shiga musulunci ki haka da hannu ki la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da yake faɗa da wannan larabci yake kiyaye da tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shine ubangijin sama da ƙasa shine ubangiji komai da kowa shi yayi shi kadai ne ubangiji mu da muke bauta masa ko kike kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini bayan annabi Isa ko kike kin yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi kamun a aiko annabi Muhammad amma shi abun mamakin sa Allah ya masa uwa bai masa uba ba yadda yawa Adam ba uwar ba uban gaba daya ko ba ban da haka ma mu din wanda muke da uwa da uba menene uban mu yake da iko yi uban mu abin da yake da iko yi abin da maza suke yi da matan su ne shi kadai yake yi halittan jinjirin ai Allah ne yake yin sa ba uban ne yake yin sa ba saboda kin yi imani kenan kin yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne yadda Allah ya halicci Isa cikin Maryamu haka ya halicci kowa cikin uwarsa kin yadda ko to ki alhamdulillah yanzu kin zama musulma kenan ƴan uwanmu musulmi duk duniya abin da ke gaban ki za ki je ki wanka ki a koya miki alwala da sallah za ki sallah kullum sau biyar kuma in kun kwanta da mijinki in kin yi aure za ki kin yi wannan irin wanka sannan ki so masallah ki sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata kullum wata tun wannan jinin ya zo ba a yin sallah ba a yin azumi ba a kwana da miji sai jini ya yanke sannan a yi wanka ko masalla ko kwana da miji a yi azumi cikin azumi ne kuma mene sunan ki na da bishen bishen yanzu mai sunan ke sunan musulunci aisha sannan aisha to gobe ki aiko an ba ka da nufi wato kile kile yanzu mata musulmi su koya muku da ake aisha وإن امرأة كافر من بعدها نشوزا الذي يرى فلا جناح عليهما أن يختارها بينما كلها والسلو خير وهديت له بالشكر وإن تؤمنوا وتتقوا بإذن الله كلمة كبيرة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ubangiji yana gaya mana ɗabi'ar mu ɗan adam ya ce walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu yace na tabbata na san halinku ba za ku iya daidaita soyayya tsakanin matanku ba idan mutum yana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu to dole ne a cikin zuciyarsa ba zai daidaita son su ba lallai son wata ya wuce na wata amma abinda na hana in ji Allah fala tamilu kullal maili kada mutum ya karkace ya karkata dukkan karkata gaba ɗaya koma ga wanda yake yi yana son ta din ya bar sauran a rataye kaman gafaka a'a kowace a bata haƙƙinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata wani lokaci tara wani lokaci kasa da haka yakan ce Allahumma hadha ismi fi ma amliku wala talumni fi ma tamliku wala amliku ya Allah ubangiji na yadda kace araba araba daidai kowace a bata haƙƙinta na raba daidai na ba kowace haƙƙinta abinda na mallaka kenan amma abinda ban mallaka ba son soyayya ta zuci annan ka mallake ta ba kai ka mallake ta saboda haka karka kama ni da abinda ba ni da iko wanda kike da iko ku nayi daidai to da wannan ayar ne masu yin mace ɗaya ɗaya suke hujja wai Allah ya ce mutum iya mata ya umurce mu yi adalci kuma ya ce in kana da mata sun kai biyu ko sun kai uku ko sun kai hudu ba za ka yi daidaita soyayyar su ba to tun da yake haka ne ka rike guda ɗaya mana sai ya ce musu a'a ai annabin da yafi kowa adalci yayi matar ba ɗaya ba biyu ba uku ba kuma ga yadda yake faɗa yana cewa Allah na raba daidai wanda ka umurce ni na raba wanda nake da iko wanda ban da iko shine soyayya cikin zuciya wannan ban da iko yana wajen ka ne kar ka kama ni da abin da bani da iko da shi saboda haka irin wannan shedanci ne yake shiga zuciyoyin waɗansu kuma waɗanda na ji labari ba ana cewa wai mutum zai kira mace ya ce mata walla ina son ki amma yanzu ban da yin aure amma ina son ki ban da yin aure amma in kin yadda zan siya miki gida zan siya miki mota zan miki duk abin da yake zamani ba zan aure ki ba zan ajiye ki to wai sai ya ajiye ta dan akan haka din ka ji wawa ka ka siya mata gida wata ya zan ba gidanka ba ka ba ta mota yadda za ta zuwa wajen fasikan yan uwanka ka kana ba ta kuɗi su suna ba ta kuɗi maimakon ka ajiye ta a gida ka tsare daga kai sai kai gashi da yake mutumin shedan ne ya yi bazaranci irin na shedan saboda haka a wata ƙasa abin dariya ne ma mutum ya yi mace fiye da ɗaya in kai mace fiye da ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sai ya zama abin dariya wata rana a misira wani yana tambayar wani wanda ubansa ya mata biyu ko uku sai ce matan ubanka nawa ne ce hudu ne matan ubana hudu ne wanci yarwa ne da wanci yarwa ne da wanci yarwa ne da wanci yarwa ne guda hudu ne sai ya yi dariya wai shi ma wai ubansa mata sa ce ya ce na ji kai mata kai kuma naka nawa wanka nawa ne ke ɗaya ce to za ko za a kirga mini matan da yake lalata da su sun kai nawa ka faɗi ubansu kamar yadda na faɗi nawa da ubana tsakanin nan da da yana da gina da yadda yake lalata da mata ka faɗa min matan da yake lalata sun kai nawa waye uban kowace saboda haka mutum ya bar hanyar Allah duk hanyar da ka ɗauka ka ce za ta fishe ka halakar da kai za ta tun da ka bar hanyar Allah ka ɗauki hanyar halaka hanyar shaidan walan tasani wa anta adu bainal nisa'i har abada ba za ku iya daidaita tsakanin mata wajen soyayya ba walau har su ko kun yi kudayin haka ba za ku iya ba dabi'a ce ta dan adam fara ta bilu kullal baini amma abin na hana kar ku karkata dukkan karkata zuwa wanda ran ku yake zo din fa ta zuwa kar mu allaka ɗayar ko ku batta a ita ba miji ba ita ba aure ba ga ta da miji amma ba aure tana rataye in ba za in ba zai wani a rabu ba ta zaruwa kan wannan ba wa in tuslihu wa tattabu amma in kuka kyauta wa tattabu kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahim Allah zai gafarta muku abinda kuka yi na fifita soyayya tsakanin su abinda kuka yi na zuciya na fifita tsakanin su in kun daidaita zahiri to Allah zai gafarta muku na baɗini wanda ba ku da ikon daidaitawa ne kuma Allah mai rahama ne ya muku rahama وإن يتفرقا يغني الله كل من ساته وكان الله واسعا حكيما وبقي إن أبي يا غاغرا سنبو منا a in sun rabu kowa Allah zai ba shi tasa shi Allah zai ba shi wata ita ma Allah zai ba ta wani wani tafarraka in suka rabu yugni Allah Allah zai wadatar da kullum kowanne da mijin da matar min sa'ati daga yalwar gurkin sa din nan idan ta ta ta zama bazawara sai Allah ya sa wani kuma soyayyanta yadda wannan ya ta baya so ya kwana da ita baya so yin komai da ita saboda hankalinsa ya koma wajen wata to sai Allah ya fito da wani in aka sake ta shi ko ba abin da yake so illa wannan ba zawar nan da ta fito yana son ta ita kuma tana son sa to shi kenan Allah ya ya bata wanda zai biya mata bukata shi ma Allah ya bashi wanda yake so din yugulillahu kullu min sa'atin wa kana Allah ka san yadda Allah yake haka yake dama wasi'an hakiman mai yalwan mulki ne yana da komai da yawa akwai mazaje da yawa Allah zai ba ta ɗaya daga cikinsu akwai mata da yawa Allah zai ba ta ɗaya daga cikinsu wa kana Allah shi Allah wajen mai yalon mulki ne mai yalon iko ne mai yalon komi ne hakiman mai iya hukunci ne gwani ne tunda abu ya gagara ya ci araba wallahi ma fi samawati ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم وان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا abin da yasa na gaya muku Allah mai yiran komai da komai ne mai yiran komai ne domin sama da ƙasa duk gabaki da sammai da ƙasai da abin da ya wuce sammai da ƙasai duk gabaki ɗaya nasa ne shine mai komai da komai sammai da ƙasai da hujubai da abin da ya wuce komai da komai yana da shi nasa ne ma fi walillahi ma fi samawa ta mafi da nake ce mu kuma ku ji tsoron Allah fa inna Allah kana mata kabira ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah din nan ba ku kadai nake ce muku ji tsoron Allah ba wargar wacce nan lalina utul kitabin qablikum wa iyyakum littaqullah mun gaya wa mutan farko da muka aika musu da annabawa da littattafai abinda muka ce musu su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kuma abinda muka ce musu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah din nan shine babban abin da zai fitar da mutum ya mai da shi wani abu a wurin Allah tsoron Allah ba kamar yadda kake tsoron talauci ko tsoron maciji ko tsoron kura ko tsoron muta ko tsoron takobi bane a ka ji tsoron saba wa Allah abin da Allah ya ce ka yi to ka ji tsoro kar ya zama baka yi ba kar ya zama ya ce ka yi baka yi ba ka ji tsoron ya kira ka ka zo ka yi kaza bai ganka kana yin kazan da ya ce ka yi ba ka ji tsoron yin haka abin da ya hana ka kuma ka ji tsoron ya ganka kana yin abin da ya hana ka ka ji tsoro in ya ce ka yi ka yi ka ji tsoro in ya ce ka bari ka bari shine ma'anar jin tsoron Allah tsoron Allah nan duk abin da kake nema ko na duniya ko na lahira Allah ya haɗa shi da tsoron Allah in ka ji tsoron Allah abin zai samu idan makiya suka dame ka ka rasa yadda za ka yi Allah ce ka ji tsoron sa zai maka maganin su wa in tasbiru wa tattaqu la yadrikum kaydun shay'a idan kuka ji tsoron Allah kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri komai yawan makiyan ku komai kaijin su za su yi komai da ku ba idan talauci ya dame ka Allah ya ce ka ji tsoron Allah wa yattaqilla yaj'alhu min amri yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa dukkan al'amarin sa ya sauki wa yattaqilla yaj'alhu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita a cikin kowane abu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma zai bashi wadata ta inda bai zata ba in kuma ilimi kake so ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah Allah da kansa ne zai zo malamin ka ya koya maka ilimi wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya ba ku ilimi idan kuma aljanna kake nema ka ji tsoron Allah aljanna din nan ko iddal lil muttaqina an shirya ta ne dama don masu tsoron Allah in kuma wani taya ke nema ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ina wuniya hu illa almuttaquna ba masu ba waɗanda ake kiran su masu tsoron Allah ba waɗanda ake kiran su waliyai sai masu tsoron Allah su ne waliyan Allah duk abin da ke nema Allah ya haɗa shi da tsoron Allah ko na duniya ko na lahira in ka ji tsoron Allah za ka same shi kuma in ka ji tsoron Allah kar ka damu da mutane za su ƙika ko za su ware za su ware ka ko za su hana maka wani abu ko za su yi maka wani abu Allah zai isa maka komai da ko in ka ji tsoron Allah wayin aritakullah abin da nake ku ji tsoron Allah da ku ne yanzu da na duka wayin wayin ta fargar wasu yana da na'udu kitabu min qablikum wa iyyakum aritakullah wa in takfuru in kuma na faɗa muku magana kuka ce kun ki ba ku yarda ba kun kafirce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati har yanzu zan ga muku duk abin da yake sama da duk abin da yake zan nasa ne don kun kafirce su ba komai bane yan shakwal ne yan kaɗan ubangiji tabaraka wata'ala a sama samai bakwai din nan babu wurin da zaka samu zaka sa fadin hannunka inda ba mala'iku duk sama kuma kuma sama ta farko in ka ɗauki duniyar nan ka jefa cikin sama ta farko sai ya zama kamar ka jefa yan kuɗi ne a cikin a cikin wani ƙaton ƙwarya yan kuɗi yan kaɗan ka jefa cikin ƙaton ƙwarya haka duniya za ta zama sama ta farko ha kuma an sai sama ta biyu ita ma haka za ta zama kamar wani abu ɗan kaɗan ka jefa cikin ta haka sama ta uku haka ta huɗu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai gaba ɗaya sannan a je hujubai sannan aje al'arfi ko ina bayi ne suna nan suna ruku suna sujjada wa Allah don ku yan kaɗan kun kamirce sai me ba komai wa in takfuru wa tattabu fa inna lillahi ma bis samawati wal idan kuka wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal in kuka yi maganar Allah ku kafirce to abin da yake sama da abin da yake ƙasa duka na Allah ne Allah ba wanda yake kafirce masa a cikin dukkan halittarsa sai mutum sai aljani sauran dukkan su a cikin biyan Allah kuma su su mutanen da aljanin ma da suka je sun kafirce wa Allah ba wai Allah ne sun kafirce masa ba su da iko su kafirce wa Allah a sun kafirce wa abin da Allah ya faɗa ne ba ne mutum ba wanda ya isa ya yi motsi sai Allah ya motsar da shi ba wanda isa ya kawai sai Allah ya kawaitar da shi walau aslama man fi samawati dau'an wa kara komai duk inda yake ya sallama wa Allah ko ya ki ko ya so in ka ji wancan ce kafiri ne ba Allah ya ki ba a magana Allah ya ki wane shi ya ki ya ki Allah wane shi shari'ar Allah ne bai shiga cikin ta ba amma Allah ai komi na ikon sa komi na hannun sai yadda ya ga dama yace ka lura man da ganyaye ganyayen nan in rana ta fito sai su dubi wajen rana tana yin sama suna suna dubanta tana yin sama suna dubanta da ta fadi sai su hade ganyayen duniya duk suna bin umarnin Allah komai ina bin umarnin Allah sai dai in ya zama kafiri to ya ki magana Allah ne ba Allah ne ya ware shi da kin Allah wa inna lillahi wa in fa in takuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah ya wadata ga barin ka kai da kace ka ki maganan Allah to Allah ya wadata ga barin ka yana da bayi wanda suka yarda da maganar sa hamida in ka gode masa kuma komi yana gode masa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana nan yana wa Allah tarbi yana gode masa don kai ka ga burje sai ne
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kama da lafiya. Wanda ke shi na kuma haka da su ne wanda ya wayar da kuma sai da Allah. Ina da sa ka da shi ne da shi da bai da ganin kasa. Saboda na yi zuwa da Ganin wata.
ganin wata wata yana watan azumi da Allah ya faranta mana yana tsakanin watan sha'ban ne da watan shawwal baya yadda a dauki wunin sa daya a ba shawwal don su da kusa da juna ba yadda a sa masa wunin shawwal don kusa da juna ba yadda a sa masa kwanan sha'ban cikin sa ba yadda a dauki nasa a ba sha'ban ya za a yi a gane wannan annabi ya ce in sumu li ru'yatihi wa aqimu li ru'yatihi in kun ga wata ku kama azumi in kun ga wata wata ku sha ruwa fa in umma alaikum wata ya buya wastakmilu iddat talatin sai ku cika watan baya kwana talatin saboda haka ne a kirga in an samu 29 a duba in an ga wata to wata ya kama kenan in ba a gani ba to shikenan watan da kuke ciki sai ya cika talatin Allah ya baki abin da yake nema ku yi albarka Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da Allah ta haka shi mana mu da alheri Allah ke yi mana Allah ke mana mutuncin mu Allah ke mana addini mu Allah dauka musulunci Allah dauka musulunci Allah ke mana kasar mu Allah ta ga Najeriya ta zauna lafiya Allah ta fara Najeriya da albarka Allah ta mu zauna lafiya masu neman addu'a mu Allah biya bukatun mu da bukatun albarka nan sallallahu alaihi wa sallam alheri duniya da lahira Allah ke mu sharri duniya da lahira albarka nan sallallahu alaihi wa sallam Allah ta mu tsare imani bismillahir rahmanir rahim